بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر ashirin ga watan shawwal shekara ta dubu da da da arba'in uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin ashirin da ɗaya ga watan mayu na shekarar miladiya ta dubu biyu da da ashirin biyu. wannan shine kasar na ɗari uku da ɗaya cikin jirgin kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وأن أبو حسن للسنة ابن قيم الجوزية الشيخ الإسلامي رحمه الله وأن لتاتي نزاد المعاد موسوعة أكن تاريخ من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم kuma da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da rayuwarsa da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibn al-qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ya rubuta asalin zazul ma'adini a halin tafiya inda yake kasar Makka don yin aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikin sa Allah ya saka masa alkhair a darasin da ya gabata wanda muka yi cikin watan Ramadana mai albarka mun gama da bayani akan kissar sariya ta Sidna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da ita domin ta rubuza gunkin ainihin tsayi a ƙarshen shekara ta ainihin takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama za mu tashi kai tsaye inda malai ke cewa faslun fi zikri qissati ka'ab ibn zuhair ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan gaba za ta yi bayani ne akan tarihin abin da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani mutum cikin ainihin mawaƙan jahiliya wanda daga baya ya musulunta shine Ka'ab bin Zuhair dan Abi Sulma radiyallahu anhu wannan mutum mai suna Ka'ab bin Zuhair mawaki ne a dan mawaka zamu zo mu ji malam zai ambaci wani abu game da tarihin sa karshe malam yace wa kana shi ma baina ruju'ihi min al-Qa'if wa ghazwati Tabuk wannan hadisa ta faru ne tsakankanin bayan dawowa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ga fa'ifa zuwa sa'ad da aka tafi yakin tabuka ma'ana a shekara ta tara kenan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan tabuka an yi shi ne a watan yakin tabuka an yi shi ne a watan rajab na shekara ta tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za mu zo mu bayani akan shi a gaba insha Allah malam yace qala ibn ishaqa malam dan ishaqa a cikin sira ta ibn sham kenan yake cewa walamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-ta'if kataba bujayr ibn zuhair ila akhihi ka'b yukhbiruhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatala rijalan bi makkah akwai bujayr ibn zuhair shi ya riga ya musulunta dan uwa ne ga wannan mutumi mai suna ka'ab ibn zuhair sai ya zo ya rubuta sako zuwa ga ainihin wato dan uwansa cewa yana bashi labarin ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci nasara akan mutanen Makka kuma har ya kashe wasu daga cikin mazajen da kai ka abu kasan su a Makka limman kana ya hajuhu wa yuqdi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wadanda ya kashe wadannan mazaje wanda suka kasance suna aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zage shi a waka Annabi ya sa a kashe su irin su ibnu Khatalin da makamantansu وأن من بقي من شعراء قريش ابن زب زب زبعري وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه cewa kuma wanda suka saura a cikin waka Qurayshawa waɗannan mutum biyu akwai Ibn Zaba'ari da kuma Hubayra ibn Abi Wahab waɗannan dukkanin sun gudu ba a san inda suke ba fa in kana laka fi nafsika haja sai ya ce wa dan uwan nasa in kana so ka tsira da rayuwarka fatir ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ke gaggawa ka taho zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yaqtulu ahadan ja'ahu ta'iban muslim saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a dabi'a sa baya kashe duk wanda ya taho dan kashin kansa ya zo ya tuba ya musulunta to komai girman laifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yafe kanci yace wa in anta lam taf'al in ba za ka iya zuwa ka tuba ba fa da na da'ika to ka san da za ka yi ka tsira ka nemi maboya wa ka ka abul kalqa saboda dama ka abu ya riga ya yi wata muguwar waka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa ala abligha anni buzairan risalatan fa halaka fi ma qulta wai haka halaka yace ala abligha anni buzaira risalatan ya ku masu tafiya ku isan mun da wannan sako zuwa ga buzairu dan uwana fa halaka fi ma qulta wai haka halaka shin kana da ainihin wata hujja akan abin da ka faɗi na musulunta da kai hallaka ko ko ka haukace hallaka wato ka zama tsinanne shin ka zama tsinanne ne ko ko kana da hujja fa bayyin lana in kunta lasta bi fa'il ala ayi shay'in ghaira zalika dallaka a wannan riwaya haka yazo fa bayyin lana ka gaya mana hujjar ka ta shiga musulunci in kunta lasta bi fa'il in dai ba hauka kake yi ba ala ayi shay'in ghairu ghaira zalika dan menene abin da ya jaka zuwa ga shiga wannan addini samu ala khuluqin lam tulfi umman wala ab ka je ka shiga wani addinin da ba na babanka ba ba na mamanka ba alaihi baka samu iyayenka akai ba walam tudrik alaihi akhan laka kuma dan uwanka ma ba addini yake fa in anta lam taf'al falastu bi asif idan baka dawo cikin hayyacin ka bar wannan abin da kake mutu ni ba na bakin ciki wala qa'ilin imma asarta la'allaka kuma bazan maka wata magana wanda za ta zama wato magana ta tsiwa ba sukan ce sukan ce abin nan la'allaka la'an laka wato tsinuwa ta tabbata a gare ka ko a ce ka zama abin gofantarwa ga mutumin da suke so su zage shi ce to bazan faɗa maka ba sakaka bi hal ma'munu ka asal rawiyatan wannan mutumin da ake ce mishi amintacce wato annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya shayar da kai wato kofin shi na sihiri haka koshi fa an halakal ma'mun minha wa allaka wannan da ake ce ma'mun ya karkatar da kai ya karkatar da kai daga tafarkin iyayenka wa allaka ya janye ka yana juya ka yadda ya ga dama wannan waƙar da yi aibata manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani akan cewa to jinin shi ya Nabi ce duk wanda ya ga muje mu kashe shi da haka sai duniya ta mishi kunci ya rasa inda zai shi so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana jinin sa ko mutane suna bid'arsa ruwa a jallu wannan dan uwana shi sai aika mai da wasiƙa a sarrance cewa in ka zo ka tuba za a yafe wannan kuma dama ita ce mas'ala wadda bil munasaba hadin tana daga cikin hadithun hadithu sa mas'ala game da hukuncin wanda ya aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka so zaka iya cewa wannan wani karatu ne mutawatiri a cikin musulmai ko jahili ko yaro ko babba ko malami ko maza ko mata kowa ya san wannan karatu ko da mutum zai iya maka mai hujja ba ya san cewa dole kashin ya zage mu zalla sai kuma hukunci hukunci kisa ne babu wanda bai san da hukunci babu kuma wani canji game da wannan hukunci domin ijma'i ne na musulunci kuma kana so ka karatun ka koma a shafa malam mai ashafa yayi bayani dalla dalla har ya lissafa irin abubuwan ma da ake lissafawa wanda ya aibata manzon Allah da kaza ko kai ko cewa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki ne wato kace jikin shi mai duhu ne ko kace mishi dan gajere duk kalmar da zaka fara da nufin wulakanta shi ko kace ai ma an ci nasara akan shi a Uhud in ka faɗi wannan da nufin wulakantawa shi ma kisa ne haka mai ashafa yace ma'ana hatta abin da ya tabbata a tarihin ta ya faru da shi idan ka faɗa da niyyar wulakantawa shi ma kisa ne ba wai sai kai zaki kai ashafa wannan cikin malikiya gidan da ba sannan ibn taymiya yayi littafi as-salimul muslim ala shatimur rasul as-subki yayi as-sayful muslim ala shatimur rasul duka karatu ne sananne sai yana daga cikin wato alamar karshen duniya wani yabo da sunan malanta yana cewa babu wannan karatu wannan alamar tashin alkiyama ne ya kusa kusa ya kamata mutane kirki su fara addu'a Allah ya sa su mutu da imani ka ji wani da sunan ilimi yana cewa babu wannan karatu domin jahilai ma sun san shi kuma ijma'in musulmai ne kuma wanda suke wannan tukiyar zaka ji ma wasu na cewa su malikawa ne alqadi ya kuma ya kowa zafi akan wannan matsala inda zaka iya samun rikici shin wake zakar da wannan hukunci shine matsala wacce take za ya samu rikici a kai as-sahihu shine shugabannin da zakar da wannan hukunci hukunci wato gwamna ko shugaban kasa ko sarki ko duk wanda yake da hukunci ko da aka wuce ta shigo a kai ya rage iskaliyar kasan mu da babu hukuncin ko kuma ba a yi amma abin da ya kamata arna da kadirai su sani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfarmasa tafi karfin wani ya zo kawai ya ce ni alfarmasa ya dauka kuma ya ci banza ba zai iya cin banza ba saboda musulmai idan ka taba wannan to kuma ka taba rayuwarsu shi yasa a cikin malikiya suke cewa idan wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da an gurfa shi amma sai musulmi ya ji zagin ya fusata ya dau mataki irin abin da ya faru din nan ko to mafi girman abin da za a yi shine a biyar rubiya hawa kisasi da alƙali ya kalli kes din ya ga cewa to akwai wajihin da zai kawo maslaha to sai a ce su biya rabin diyan mutumin idan zimmiyi ne ko musulmi amma babu magana a ce wai ai kisanci tare da cewa abinda fa suka yi ba shi ya kamata su ba amma ba za a fare musu baya saboda alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan karatu ne sananne mas'ala ce a fili tare da cewa tsawon zamunna ba wai tun yanzu ba in ka bi tarihi kafirai sun dade suna yin wannan shedancin da la'anta tun annabi yana raye shi kanshi alqazi ya kawo misalin kai wasu ma malamai ne a ƙasar Andalus da wani malami a ƙasar Maghrib duk wanda bai san karatun bai je duba shi ba shine babi na biyu babu hukuncin wanda ya zaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani malami ne ma yazo yana karantawa ya faɗi wata kalma malamai sai da cewa wannan kalma ta yi kama da naƙasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malamai suka bada fatawa cewa a kashe shi akwai babban malami a cikin musulunci daga cikin malamai tun a ƙarni na biyu wanda ya samu kuskure ma shi cewa da ya yi ai sanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rasu gawar shi an batta har ta kumbura da ƙyar aka gudu da shi da ƙyar aka gudu da shi gaugawa za su mai hukunci su ba sabon abu bane abin da ya kamata kawai duk wanda ya san baya kaunan manzon Allah ko bai kauna addini shi to ya iya bakin shi sai a bar shi ya rayu amma ba zai fito yana fata wannan magana kuma duk malamin da ya ce maka a daidai san da yake wannan hayaniyar zai iya bada fatawa cewa bai halarta ba to gaskiya ya fara wa kanshi gaibu ne yau mutane ba su iya hankura gara a samu mutane suna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makauniyar kauna kuma wannan shine abin da ya dace da musulmi ka kaudaci manzo Allah iyakar kauna rabe cewa ba fa ana cewa ka daudo ka a hannunka ba amma ana gaya wa masu ne su san consequences din abin da suke dawo kansu Allah ya kare almuhimmu da wannan mutumin ya faɗi wannan magana sai dan kunshi ya aika masa da wannan zace qala ibnu isaqa yace wa ba'atha biha wa ba'atha biha ila buzair sai ya aika da wannan wasiƙa zuwa buzair falamma atat bujairan da tazo gare shi kariha an yaktumaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai bujairu da aka turo mishi da wannan waka sai ji tsoron kar ya koyewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi wahayi ya ga masa fa anshadahu iyaha sai ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzon Allah ka ji abin da dan uwana yake faɗi game da fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadaqal ma'mur sadaqa innahu lakazub cewa da ya amintacce ya shayar da kai gaskiya ya faɗa kuma makaryaci ne shi anal ma'amun ba shakka ni amintacce wala ma sami'a da yaji ya ce ala khuluqin lam talfa umman wala aban alayhi ka je ka shiga wani addinin da baka samu uba ko uwa a kansa ba qala sai annabi ya ce ajal haka yake qala lam yalfa alayhi abahu wala ummu lallai baka samu iyayenka akan wannan addini ba ثم قال بزير لكعب sannan sai Bujayru ya aika wa da Ka'abu amsa akan wasiƙarsa cewa man mublighun Ka'aban fa hallaka fillati talumu alaiha batilan wa hiya ahzamu wa zai kai mini labari zuwa ga Ka'abu ya gaya mai cewa wannan abin da kake zargi na akai ka sani ba barna bane wa hiya ahzamu zance ne mafi ƙarfi ilallahi zance ne wanda nake yin shi da gaske ilallahi lal uzza wal lati wahda na kudura aniyar bin Allah ba zan bulani da uzza ba Allah kadai zan bi fatan ju idza kana naja'u wa taslam ka kulla niyya ka so ka shiga wannan addini idan kai sa'a zaka samu tsira zaka samu salama daga yawma la tanju wa laysa bimuflitin minan nasi illa zahirul qalbi muslim idan ka zo za ka samu tsira amma in ba haka ba ka sani da cewa ba za ka taɓa tsira da wannan baƙin kafircin da kai ba ba za ka tsira daga mutane ba ba mai tsira daga mutane sai wanda yake mai tsarki wato mai imani a zuciyarsa wanda ya musulunta fadinu zuhairin wa huwa la shay'a dinahu wa dinu abi sulma alayya muharram yace ka sani addinin babana zuhairu da addinin kakana abu sulma ba addini bane na kwarai da haka na haramta wa kaina bin addinin iyaye da ake cewa ban samu iyaye akan wannan addini falamma balaga ka'aba lil kitaba al kitabu yayin da wannan littafi wannan wasiqa ta riski ka'ab ba qatbihi al ard sai ya shiga cikin kunci wa ashfaqa ala nafsi ki tausaya wa kanshi wa arjaba bihi man kana fi hadirihi min adwi aka ainihin wato mutane suka fara neman shi ruwa a jallo daga cikin wanda suke nema su kashe shi faqala sai ya ce huwa maqtulun falamma lam yajid min shay'in tudda da bai samu mafaka ba qala qasidatahu allati yamdahu biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan waka ta shi mashhuriya wanda yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa dakhara khawfahu wa ijaqal mushati bihi min adwi ya ba da labarin tsoron da yake ji da kuma yadda abokan gaba suke ta kai gulmarsa sun makaraja hatta kalimar madinata sannan ya tumo Madina tare da wannan waka yana dauke da ita ya riga ya rubuta ta fala zala ala rajulin kana bainahu wa bainahu ma'rifa min juhaira sai ya da zango abun wani mutum daga cikin kabilar banu juhaina wanda suke da mutunci da zamanta tsakanin su kama zukiran duni saka yace kamar da aka bani labari faga da bihi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina sallar subha da asubahi tayi wannan mutumin ya tafi da shi zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يي صلى تare da manzon Allah kuma ashara ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala sannan sai annabi ya ishara yace a inna mushi inna mushi annabi shi ba kwa masaukin nashi yace mushi haza rasulullah kaga wannan farin mutumin to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qum ilayhi fasta'min tashi ka je ka nemi ya baka aminci فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه ابن إسحاق yace an bani labarin cewa sai tashi yaje gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna fa wada ayyada fi yadi yayi musafaha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ya'rif manzo Allah bai san fuskar ba da fa kana ya rasulullah sai yace ya manzo Allah inna ka'ab ibn zuhair qad ja'a liyasta'minaka ta'iban musliman ya manzo Allah Ka'abu dan Zuhairu gashi ya zo da kanshi ya tuba ya ba Allah ya bi ka ya musulunta fa hal anta qabilu minhu in ana ji'tuka bihi in nace baka gashi ya manzo Allah zaka karbe shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am nabi ce kware kuwa qala ana ya rasulullah ka'abu bin Zuhair to ni ne ai ni ne ka'abu ya manzo Allah ya bayyana kanshi qala ibn ishaqa wannan kisa tana na littafin al-imam al-hakim abu abdullahi wato al-musaddarak kenan da dalailun nubuwa na na Imam Baihaqi da kuma sira ta Ibn Shaf shi al-Imam Ibn Qayyim rako tare da isnadojin da duka marasil amma da kissa ce mashhuriya sananniya kuma tabbatacciya a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala ana ya rasulullah ka abu zuhair qala ibn saka fa hadathani asim ibn umar ibn qatada asim ibn umar ibn qatada ibn nu'man ya bani labari wannan malami ne daga cikin ashabul kutub daga cikin masu riwaya a cikin kutubus sita annahu wa saba alaihi rajul min al-ashab lokacin kawai sai wani ba ansari ya miƙe ya danne shi fa kana ya rasulullah da'ani wa adu wallahi adrib unuka ya manzo Allah ka bani dama na kashe wannan kafiri kawai fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam da nabi ce da'abu anka kyale shi faqad da'a ta'iban nazi'an iya nan ne abin da ya tabbata a cikin riwaya za ka an kara da amma kana alaihi to wannan ba shi cikin riwaya ba shi cikin masadu ya ce ai ya zo ya tuba daga wannan ne da ire-iren su sai malamai suke ganin cewa mutumin da ya ɓaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kafiri ne kafiri bakin kafiri mun ya tuba ya musulunta ya tsira amma musulmi ko ya tuba babu tsira hakanan zimmi kafirin amana da kasan musulmai wanda ya san ka'idojin musulunci da rayuwarsu da shi ma babu tsira ko ya fi ba amma bakin kafiri wanda a wajen musulunci yake idan ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ji wahala irin wannan ya tuba ya musulunta to ana iya karba wasu malamai suna ganin za a karba ibn timiya ya tattauna duk waɗannan masayin da a cikin wancan zafin nashi asarin maslud domin lissafi ne mai daɗi kwarai da gaske bai kamata a ce duk wanda zai magana akan wannan matsala bai kan tantaba bai kamata Allah ya tsare qala faghadiba ka'ab ala hadha al-hayy min al-ansari lima sana'a bi sahib to daga nan sai ka'abu ya ji haushi ansarawa dangin wannan mutumin saboda abinda wannan mutum ya mushi wa zalika annahu lam yatakallam fi rajul min al-muhajirin illa bi khair saboda su muhajirai ba su faɗi komai akan shi ba sai alkhairi amma wannan ba ansari yi mushi wannan ainihin muguwar fassara yace fa qala qasidatuhu lamiyya allati yasibu biha fiha mahabbatuhu wa naqatuhu allati awwaluha sai ka'ab dan zuhair yayi waka shi sananniya din nan wanda yake siffanta wata abin kaunarsa da wata sa wanda a ciki waka ce wajen baiti 56 asalinta tana nan a diwanin yana cewa banat su'adu fa qalbi yawman mabtulu mutayyamun isruha lam yufda makbulu yace banat su'ad wannan waka an ana ana kiranta dama da wannan sunan ne sunan banat su'ad banat su'ad duk da kaji an ce waka banat su'ad yake ake nufi akwai al-busiri mawaki mawakin nan daga cikin mashahuran mawakan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da al-burda wanda ake karantawa a zaure mai farkonta amman amman tazakkara jiranan bibi salami amma ta zakara wanda kashin ta wannan da ake cewa salli ala khairil wara wa bismillah ya rabbana bijahi sayyidil wara wannan wannan waka akwai niyyarta ita ce asalin waka al-musiri ya rayu ne a karni na bakwai ya rasu ne a shekara ta ɗari tara da casa'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ya kwaikwayi wannan waka abin da yasa ita wannan ake ce mata alburda saboda ya zo a cikin tarihin cewa a ƙarshen waƙar da ya gama yin waƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi kyautan bargon da ke jikin sa ya cire lulluba mai a jikin shi wannan bargo kuma ya zama musu wani da shi da dangin sa da ƴaƴansa da jikokin su ya zama musu wani abin alfahari cewa annabi ne ya ba kakanmu kyautar wannan bayan waƙar da ya masa sai a zamanin daular bani umayya muawiya dan abu sufyan radiyallahu anhu ma ya lallabe su suka siyan mushi da wannan bargo da kuɗi masu yawa sama da dirhami dubu goma kuɗaɗe ne masu yawa miliyoyin kuɗaɗe ya lallabe su haka masu da lallashi da Allah annabi sannan suka siya sai zama yanzu ya zama na sarauta halifan bani umayya suna rata suna lallaba shi a jikinsu haka abu na sabat da haka har zuwa faɗo daular bani umayya da kiyamu daular bani abbas suka karɓe wannan bargo suka ci gaba da ainihin amfani da shi har zuwa ƙarshen sarakunan bani abbas sun yi amfani da wannan bargo a matsayin wani simbol na na falala sai lokacin shigowar ta ta a shekara ta ɗari shida da hamsin da shida da yadda suka yi raga-raga da bagadaza su suka sace wannan bargo da daga nan ba sai inda shi kuma busiri wanda mawaki ne kuma malami ne yana da ilimi gwargwado yayi haddan alqur'ani yayi karatu mai zurfi a sirar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko su manyan malamai ma daliban shi ne irin su ibnu sa'id an-nasir ya amu ya karatu a gurin busiri mutumin sanhajin a kasar Morocco ta yanzu shi kuma shine ya bada labarin cewa ai mafarki na sallallahu alaihi wasallam bayan da yayi wannan waka tashi shi ma da fatan cewa annabi ya bashi kyautar bargo irin yadda ba wancan mawaƙi ya ce mafarki annabi ya mushi wannan kyautar barko to Allah ya sa da gaske ne Allah ya taimaka da haka ake ce mata burdatul musi wato yana kwatanci ne da ita asalin wancan burda Allah ya gafarta musu gaba kida Ka'ab ibn Zuhair ya rasu ne a shekara ta 26 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yake fara waka yana cewa barat su'ad su'ad sunan budurwarsa ce ko matarsa larabawa a salon waƙansu na jahiliya sukan ambaci mace budurwa ko mata ko wata abin ƙaunarsu amma abinda bincike na ilimi ya nuna waɗannan 'yan mata da suke ambata khayalat ne kawai ba su da asali kula za ka ji wani abu cikin su ya ambata ya ambaci irin wannan kifanan kimin zikira habibin wa manzil amin ummi aufa da ire-iren su mafi yawan su khayalat ne ba su da waki ba wai da gaske akwai wata mata ne mai wannan suna da yake kaunata sabo da yi ne kawai salon waka ana samun kuma ɗaiɗaiwa wanda da gaske ne akwai ta kamar wacce kamar abla abla da take budurwa a kabilan abs wanda Allah ya jarabci wannan mawaki an tara da kaunarta mai waƙar hal gadar shu'ara ummu mutaraddibin am hal arabta dara ba da tawakkumi ya dara ablata bil jawai takallimi wa imi sabah to wannan da gaske ne ta an yi ablatu sanan ya budurwa ce ya ce sharifiya shi kuma bawa ne bakin fata ya samu matsala sosai akan kaunar da ya mata haka nan kamar kamar kamar ibn qaisi da abin da ya faru da shi da wata budurwa wadda ita ma yar babban sace afa ima mahalan ba da hada tadalli da in kunti kad azma'atu sunni fa ajmuli wa in kunti sa'atki minni khaliqatu fa sunni thiyabi min thiyabiki fasid wannan waka ta shi mu'allaka da abin da ya ambata gaba da ita a tarihanci ana cewa akwai wannan mata amma mafi yawan su abinda suke ambata na su ambaci abokai guda biyu ko su ba da zamirin mutum biyu kamar kifanar ko khalilayya in qalat busainatu malau da ire-iren su to duka khayal bai da asali khayal ne kawai irin na mawaka imaginative to daga nan sai malamin suka cire wata ka'ida cewa to wannan yana nuni zuwa ga duka shi yayi wannan waka a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi irin abin da mawaka suka saba shine mai yaquluna ma la yaqalu kuma na bai mishi inkari ba a roje cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi inkari cewa ba kyau wannan kare da kake to me kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi taqriri kenan dan ba a yin batiri a hannunsa a gaban sa ya kyari magana mafi inganci ta hakiki shine wannan yana nuna a irin wannan mahalli na aiki na adabi to akwai sassauci game da abin da mutum zai faɗa wanda ba wai ƙarya ce yake kira don wata barna ba a'a irin ƙarya ce da mawaka suka saba mun gane ba ƙarya ce wai wata ta musamman ba abin da suka saba faɗe ne wanda aka saba jin shi shi yasa mutane suna yawan tambaya akan kirkirarrin labaru kirkirarrin labaru to ba komai ne a cikin kirkirarrin labarai labari yake haramun musamman wannan jama'a yana daga cikin za'ida da muke a wajen fatawa a ce ai duk wani kirkirarren labari haramun ne gaskiya ba daidai bane kuma wannan yanzu abin da yake faɗa a ciki akwai nau'i na kirkirarren labari a ciki akwai fiction kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai inkari ba kuma za mu ga tun da tun zamun nan da malaman musulunci sun yi amfani da salo na kirkirarren labarai ko kisoshi wajen wasu al'amura da suka shafi adabi ko karantawa ga jahil yana da su ibnul jawzi yana da su littattafan shi irin akhbarul hamqa wal mughaffalin akhbarul adkiya da ire-iren su ajaib a cikin albayan wa tabiin a cikin al-bukhara sannan littafin muqamat na hariri waɗannan characters din da yake faɗa duka ba ba hakika bane ba hakika bane labaran juha duka ba hakika bane abinda ba a so shine ka shagaltu da su ko ya zama abinda ake faɗa suna aikatawa barna ce da fasadi amma abin da zai zama a cikin shi akwai wata fasaha ta zance ko kokarin koyar da wata tarbiyya ko kokarin ainihin nuni cikin nishadi wannan fil jumla ba a cewa duka haramun shi yasa zaka ga malaman musulunci su roito abubuwa da dama ire-iren waɗannan a cikin littattafan su kamar a cikin littattafan tarihi irin Ibn Jauzi irin kafin shi al-Imam Tabari irin Ibn Kathir da makamantansu a cikin littafansu na tarihi suna ruwaito abubuwa irin waɗannan ruwaitowa don nishaɗantarwa da karantar da wani abu da za ga ibn kafiris har mafarki yakan bada labari a cikin tabin sa cikin cikin albidatu wal nihaya so da fil jumla kamar da Aisha take cewa waka kamar sauran zance alkhairin sa alkhairi sharrin sa sharri wato haka duk wani zance ake mai hukunci ba a yi ma maganganu hukunci na gaba ɗaya a hukunta su fil jumla sai dai kowane zance a mai hukunci da gwargwadon abin da yake cikinsa idan alkhairi aka faɗa yana nan a alkhairi idan shari aka faɗa yana nan a shari sannan ko da waka ta halasta fil jumla to abin da bai halasta ba shine shagaltuwa da ita da yin watsi da alkur'ani yin watsi da hadisi yin watsi da maganganu na magabata da abubuwan da suke gaskiya ka kama waka ka'in da na'in ba ji ba gani kamar shi ta sana'a ya zama cikin kai cika da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gara cikin kai cika da diwa da ruwan ciwo yadda a ce cikin ka ya cika da waka kamar yadda ke cikin sahih muslim da littafin al-imam tirmidhi daka babu laifi istiqnasi da wani abu na waka babu laifi mutum yana da fasaha rubuta waka ya rubuta babu laifi mutum ya karanta ko ya haddace babu laifi ya kafa hujja da ita a mahallin kafa hujja abinda ba a so shine waƙar da a cikinta akwai barna akwai fasadi akwai fasikanci akwai zulaya akwai ainihin wato nau'i na na yaɗa barna ko yaɗa abin da yake ɓata tarbiyya ko makamantarsu Allah ya tsare a takaice yake cewa banat su'adu fa qalbi yawma mathul yace su'adu ta yi mini nisa fa qalbi kaga zuciyata a yawma yau din nan mathulu tana cike da ainihin bakin ciki da damuwa na kauna mutayyamun zuciyar ta zama kaskantacciya isruha saboda burbushin tunanin waccan mata lam yufda ban en zuciyar bata entu daga shi ba makbulu tana nan ainihin cikin sasari ko cikin kaidi na tunanin abin kaunarta yas'alu watu janabaiha wa qawluhum innaka yabna abi sulma la maktub yace akwai wasu alguwatu alguwatu sune makarnata waɗanda suke suna ta kaiwa suna kawowa janabaiha ta kowane bangare suna cewa ai kai dan gidan Abu Sulma kashe ka kawai za ai rayuwarka ta kare wa qala kullu sadiqin kuntu amulu duk wani aboki kuma wanda kuntu na kasance amuluhu ina sa ran samu mafaka a wurin sa shi sai inji ya cewa ulhiyan naka wallahi ba zan shagaltu da kai ba ban da inda zan koye ka inni an ka mashgulu ka tafi ka bani waje wato bayan da ya ji labarin annabi ya ce jinin shi ya halarta abokan gaba sa ta ce wato alhamdulillah ai kwanan nan za a kashe ai kai shi kenan rayuwa ta lokaci masoya kuma duk wanda nace ka taimaka mu ya ce a bazan ya kai ta kanka ne ta kai ma'ana da masoya da makiya kowa ya kishi da yan sanda da ita ce ba za su iya ba ko fa qultu khallu tariqi la abalaku sai ce to shikenan ku tafi ku bani waje kowa ya ta kanshi la abalaku ba ma ku da iyaye kalma ce da suke bara kaman kaman ta ainihin batanci haka fa kullu ma qadara rahman maf'ul duk abin da Allah ya shirye fa na yi imani da kaddara Allah ya za a kashe ni shikenan bai da iya kullu ibn unsa wa in ala salamatu yawman ala alatin hadba a mahmud yace ai duk wani da da mace ta haifa wa in ala salamatu ko da ya dade a duniya cikin lafiya da koshin lafiya yawman wata rana zaka gan shi ala alatin hadba akan makara wani abin ɗaukar mutane hadba'a mai buɗaɗɗen baki ai kaga makara ba a mata marfi ko in ba daga bayan da yan gawi suka fara yin akwati ba mahamudu da ce za ka kai shi a ɗauko shi a cikin makara annash shine alatin hadba nubbitu anna rasulullahi aw alan ai an gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da hukunci cewa kashe wal aqu inda rasulullahi ma'mud amma na sani ahuwa abin samu ce abin sa rai ce a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahalan hadaka alladhi ataka nafiatul qur'ani fiya mawa'idun wa tafsiru yace saurara ka da abin da zan faɗa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadaka alladhi ataka Allah ubangiji wanda ya baka ya ƙara maka shiriya wanda ya baka mene nafiatul qur'ani ya ƙara maka da alqur'ani akan annabta da ya baka da manzanci da mu'jizozi da karama da kwarjini kuma ya ƙara maka da alqur'ani kamar yadda kamar yadda Allah yake faɗa misali summa atina musal kitaba tamaman tamaman aka ce ai nafilatan ko ziyadatan alladhi ahsa bayan mun ba annabi Musa annabta kuma ƙara mishi alqur'ani zaka yace Allah ya baka ƙarin qur'ani akan sauran mu'jizinka fiha mawa'iz a cikin alqur'anin akwai wa'azozi wa tafsiru da bayani dalla dalla kuma da Allah yake cewa wal kadinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun a cikin suratul a'raf kenan ko da ire-iren su irin afa ghairal lahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba sai Allah yake cewa mufassala littafi ne bayani dalla dalla wannan kuma tana cikin an'am kin to yace Allah ya baka qur'ani bai dauke da wa'azozi da bayanai dalla dalla la ta'khudhani bi aqwali mushati yace ya manzo Allah don Allah na roke ka kaka kamar da maganganun ɗan gulma walau walam walam udrib tare da cewa ba fa laifi nayi ba walau kasrat fiyal aqawi ko da kaje ana ta bada labarin na ce kaza nayi kaza nayi kaza dan Allah ka aka man da zance magulmatan sune al-mushat laqad aqu maqaman law yaqumu bihi ara wa asma'u ma law yasma'u al-fiyu yace laqad aqu maqaman ina iya tsayawa a wani bigire lau ya kuma bihi da zai tsaya a wajen arawa asma'u in ji in gani ma lau ya sma'ul firu abinda inda giwa ta tsaya ta ji irin maganganun da aka faɗa a kaina duk ƙarfin giwa da jajircewarta na zallata ra'adu min khawfin bawari da ta dinga rawar sanyi saboda tsoron abin da zai biyo baya ai na yi jaranta irin abin da aka faɗa a kaina da har ban faɗi na mutu ba zuciyata bata buga ba yace wallahi ko giwa aka faɗa wannan magana sai ta girgiza yace illam yakun min rasulillahi tabwi musamman idan a ce ba a samu aminci daga kai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shiga cikin rikici hatta wada'atu yamini ma unazi'u yace shi sa nazo na zira hannuna na dama a cikin hannunka ma unazi'u bana janye hannuna fi kaffi dil zina kamatin qauluhul qil nasa hannuna a cikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zina kamatin wanda ya iya daukar fansa an mushi laifi kamar da ya dauka akan Quraishi misali a abada yace qauluhul qil wanda kuma maganar shi shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ake aiki falau akhab falau falahwa akhwat indi id ukallimu yace sanda nake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ji gaba ɗaya ina jin tsoro ina jin kwarjininsa wakila innaka mansubun wa mas'ul aka ce mun kuma ai shikenan za a tsai da kai mansubun za a tsai da kai mas'ul kuma za a maka tambayoyi mutane suna ce mun dama in ka je zaka gamu da gaman min laygamin bi dara'il ardi mukhdara yace za a yi maka tambayoyi wanda zai ma tambayoyin kuma wani zaki ne daigam shine zaki bidara'il ardi wanda yake zaki ne wanda ya mallake gaba ɗaya sararin duniya mukhdarahu da duk inda yake kuma dajin duniya yace fi batni asara ghilun dunahu ghil a cikin wasu ainihin wato wasu dangi ko wasu al'umma wanda suke sun kafa wani gari wanda a cikin garin ghilun dunahu ghil bushoyi ne wasu bayan wasu wato annabi sallallahu alaihi wasallam wani jarimi wanda ya mallake dazuzzuka da garuruwa gaba daya yaghdu fayulhimu bil ghamaini aishuhuma lahmun minan nas ma'furun kharadi yace wanda yake wayan gari fayul fayulhimu bil ghamaini sai ainihin wato fayulhimu bil ghamaini sai ya ya ya ciyar da wasu zakokin guda biyu aisha huma iya abinda suke bukata na rayuwarsu lahmun minan nasu ya ba su nama na mutane su ci ma'afurun kharadilu wanda yake wato ma'afurun an zubar da shi nama kharadilu akan ƙasa an yi gunduwa gunduwa da shi kafirai yake ishara zuwa ga yadda ake cin nasara a kansu ake kashe su ake cin nasara a yaki yace idza yusabu qirna la yahillu lahu an yatruka al-qirna illa wa huwa maflul yace idza yusawi ayayin da yake musawara shine tafiya da juna a jere alƙirnu sa'o'in juna suna tafiya da juna wanda suke jarumai sa'o'in juna a a idan yusawiru kirna la yahulu lahu an yatruka alqirna baya dacewa bai halasta gare shi ya bar shi wannan zakin ya bar sa'o'in shi a baya ya tafi ya bar su wanda illa wa huwa maflulu sai in dai an ci nasara akan shi wato yana ishara zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya zuwa a gurin yaki ya bar ainihin jarumansa sojojinsa sai dai in su tsaya gaba ɗaya kashe su minhu tazallu sibaqul jawi nafiratan wala tamasha bawadihil arajim yace ai duka wasu kerkeci wato abin nan sibaqul jawi a a zakuka waɗanda suke na ainihin wato a daji wasu gushe ba suna guduwa suna tsorata wala tamasha bawadihil arajim wanda kuma a a diwali al-arajim jam'ul jam'i na jama'at mazaje wato mazaje ba sa zuwa suna yawo mazajen kafirai ba su iya shigowa cikin kasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nuna wasu mazaje kowa ya shigo to ya zama kamar mata maza wala yazalu diwali aqu thiqatin mudarrad al-buzzi al-bazzi wad-dursal maqul yace wala yazalu diwali aqu thiqatin kuma a cikin wato farfajiyar mulkin manzala sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba duk wanda yake ciki ya zama dan uwa kuma yana cikin aminci a a yace mudarrajul bad wanda an bashi makami yana cikin shiri na yaki wadursani wadursani wanda kuma su makaman ma'kulu a sun zama ababan ciyarwa da zakuci in wani ya shigo da makami to ya zama abincin zakokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato jaruman shi inna rasula da nuru da nuru yusa da kusa ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle wani haske ne wanda ake haskaka duniya da shi muhannadun wani takobi ne dan kasar India min suyutillahi musulmi cikin takubban Allah wanda Allah ya zare shi akan kafirai fi usbatin min quraish shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin wasu dangin shi ne na qurayshawa qala qa'ilu wanda daga cikin su mai magana yana cewa bi batni makkata lamma aslamu zulu yayin da suka musulunta wani daga cikin su yayin kururuwa yace ku yi kaura ku bar makka zalu daga nan sai suka dade suka bar makka fa ma zala an kasu wala kushibu amma waɗanda suke masu rauni sune anka jam'un naks wala kushibun da kuma wato waɗanda suke a jarumai waɗanda an riga an san su ba yadda aka iya da su to su ne kawai suka suka saura a makka inda liqa'i wala kushkun inda liqa'i zalu mazala alkasu wala kushkun inda liqa'i wala mailun ma'a zilu sannan kuma a a basu karkata ba wanda suke abin nan akan yadda suke ma'azilu wato waɗanda suke ba su da makami da su karkace suka ba addinin yamshuna mashiyal jimali az-zuhri yasimuhum darb idza arada sudut tanabi yamshuna suna tafiya mashiyal jimali az-zuhri irin tafiyar da kyawawan faranni suke yasimuhum darb wanda duk wani duka da za a kawo musu suna karewa daga barin shi idza arada sudut tanabi a lokacin ya'simuhum azzub wato aljimalu zuhri masu kyawawan furanni yana nufin furanni a nan takubban su ya asimuhum darbu wanda yake kare su daga duk wani duka idza arada sudu at-tanabi a lokacin da asud jarumai ko shugabannin su suka zama arraba an bujuro musu ko sun sun gudu arada sud sun gudu at-tanabi wanda suke a a a sun gaza wato su kafaran su gudu su kuma musulmi suna shimmul arani ne abu talib lubusi yace wato shimmul arani mutane ne waɗanda suke da ƙanshi a hancinsu wato ba ƙazamai ba ne abu talib lubusi wanda suke jarumai kuma abdal jarumai lubusihim sanye da makamansu makaman nasu min nasdi dawuda fil haija sarabi wato irin makamai ne irin na annabi dawuda wato na karfe sulke na karfe wanda suke an yi su wanduna da riguna na sarkin karfe bidun sawabi suna da takubba wanda suke an dogaye sune sawabi kad shukkat laha halaqun waɗanda kuma an yi musu zobba an yi musu zobba irin wanda ake mata kubba ka annaha halaqul anqa'i majzub kamar ka ce wato a a zobba ne waɗanda suke jikin al'anqa sunan wani tsiro ne wanda yake mai mai mai abin nan mai kaya ana karanta da al'anqa ana karanta kuma da al'afa ko alƙafa da sauni ko alaƙo majzulu wanda yake ya ya ainihin wato yi tsayi ya ce laisu mafariha inna latrimahuhum qauman wa laysu matazi'an idanilu dira kai ban mutanen makka ne wannan muka dura sahabbai da suka musulunta yace laisu laisu mafariha ba a iya shiga tsakankaninsu a tsagarin dinarsu inna latrimahuhum qauman a sa'ad da kibautin su ke isa ga kafirai wale su majazi al-kidani idan kuma an ci nasara a kansu ba sa yin raki ba sa yin jazar su dinga raki la yaqta'u ta'am illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyad al-maut tahlil yace kuma duk wani suka da ra'ayin su ko sara baya wuce kirazan su kuma ba su da tsoro a cikin tafkin mutuwa kaje suna ihu suna kuka ko suna gudun mutuwa qala ibn ishaq qala asim ibn umar ibn qatada falamma qala ka'ab idza arada sud tanabil yayin da fadi wannan magana wa inna ma ana ma'ashar al-ansar da yake cewa su ɗan makka ba sa guduwa amma akwai wasu masu guduwa shi yana nufin wai ansarawa da ya faɗi haka saboda abinda wancan ba an saran ya na cewa sai ya kashe shi yace lamma lima kana sahibina sana'a lima kana sahibina sana'a bihi ma sana'a ko lamma ne wannan ko lamma kana sahibina sana'a bihi ma sana'a saboda ba an saran can ya mushi ya ce zai kashe shi wa khassa al-muhajir bi madhati yake bance muhadire da yaban shi yake cewa fi usmatin lin quraish qala qa'ilu tun daga nan qadabat alaihi al-ansar sai ansar suke fushi faƙari ya ce ba da an aslama da ya goyon musulunta sai ya go yamdahul ansara fi qasidatihi allati yaqul fiha to sai ya rama musu bayan da ya musulunta sai yake musu waka yana cewa man sarrahu karamal hayati fala yazal fi man qabin min salihil ansari duk wanda yake so ya ji daɗi ya rayu cikin mutane masu karamci to kada ya gushe daga gidajen mutanen kirkin nan cikin ansarawa inda kana son ka rayu cikin mutuntawa to ka fita daga gidajen su yace albazili na nufusahum li nabiyyi wanda suke tsariyar da rayuwar su dan manzon su yawmal hiyaji dan da ake girgiza warithul makarima kabiran an kabir sun gaji halin kirki iyaye da kakanni innal khiyarahu umubanil akhyar lalle mutanen kirki su ne ƴaƴan mutanen kirki albazilina nufusahum masu bayar da rayuwarsu ne da biyihim don kare annabinsu yawmal hiyaj a ran da ake cikin halin kisa da kai kawo wasatu wata jabbari ranar da kuma manyan jarumai suke cin nasara akan sauran mutane azza'idinan nasa an adiyani waɗanda ainihin wato suka kauda mutane daga kan hanyarsu bil mashrafi da takubbansu wa bilkanal khattari da kuma takubba masu girgiza wuyaya alba'iqina nufusuhum li nabiyyi wanda suka siyarwa da annabinsu da rayuwarsu yace lil mauti suka anshi mutuwa inna allaha shara bil anfusum bi amwalin kubi ana lahum janna yawma ta'amikin wa karari ranan da ake rungumar juna ana kokuwa wa kirari kuma ake kai farmaki akai a dawo akai a dawo يتطهرون برون برون يرون نكسا لهم بدماء من علقوا من الكفار wanda suke alula da jinin kafirai kuma suna ganin ma yin hakan wani ibada ce mai zaman kanta suna suna yace nusukan lahu kamar ibada ce gare su bijima'i man aliqu min al-kufar da jinin waɗanda suka kama cikin kafirai wa idza halalta liyamna'uka ilaihim asbahata inda ma'aqil al-afad idan ka je ka zauna a gidan waɗannan mutane wato mutanen Madina idan halalta liyamna'uka ilaihim za su kare maka mutuncinka yace asbahata inda ma'aqil al-afad zaka wayi gari kamar yadda ake ana ji da kai kamar yadda ake ji da dan dan jinjirin al-afad shine al'afar jam'u afro shine dan jinjirin afiyar daji kangaroo tana ji da ɗanta ba ta wasa da shi to haka za a dinga ji da kai qaumun idza khawatin nujum fa innahum li fariqina nadirina maqali mutane ne wanda idan tauraro ya faɗo wato sanda yana isharar zuwa ga abin da ake faɗa na faduwar taurari ko wani lokaci na musamman da ake ganin lokacin yaƙi ne ya ce fa inna hulun tsari kinan nazirina makari suna ba ma masu ƙwanƙwasa gida masu ƙwanƙwasa gida masu neman abinci suna ba su abinci wato lokacin da ake yunwa kenan ko fari ko makamantarsu ka'abu ya musu wannan yaban sai suka suka ji sauki wa ka'abu bin zuhair min qubul shu'ara ka'abu dan zuhair yana daga cikin jaruman mawaka huwa wa abuhu da baban shi wato Zuhair dan Abi Sulmaki wa bunuhu da dan shi Ubatu dan Ka'ab dan Zuhair wa bunu am wa bunu bunihi da al-Awwam dan Ubatu dan Ka'ab dan Zuhair wato shi mawaki ne sama da kasa ƴaƴan shi da jikokin shi da iyayen shi da kakan shi duwa kai wani ma yus mawaka ne wani ma yustahsan li Ka'abin qawlu daga cikin waka shi da ya faɗa wanda ake ganin tayi kyau sosai abin da ya faɗa wajen yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin diwanin sa da yake cewa law kuntu a'jabu min shay'in la a'jabani sa'yul fata wa hum masbu'un min lahul qadar ko da ke wannan ba yabo ne yake baka kowa yana bayyana da hikima yana cewa law kuntu a'jabu min shay'in da a ce wani abu na bani mamaki la a'jabani sa'yul fata da zan yi mamakin yadda mutum yake ta faɗi tashi wa huwa masbu'un lahul qadar alhalin an riga an kaddara mishi kaddara tana nan zan same shi yas alfata bi umurin laysa yudrikuha ina mamakin yadda mutum zai ta guriya neman abin da ba zai samu ba fa nafsu wahidatu wal hammu muntashir rai ne guda ɗaya ne amma bukatun rai suna wawatsuwa kana son kaza kana son kai kaza kuma fi yawa Allah bai kadar zaka same su haka zaka ta wahala wal mar'u ma asha mamdudun lahu amalu shi mutum matakai yana raye baya rabuwa da huri la tantahi al-aynu hatta yantahi al-aqd wato idan ruwa baya karewa har sai sos din shi ya kare la yantahi al-aynu hatta tantahi al-aqd inda ruwa ke ukubowa to baya karewa har sai akarin shi ya kare ana ana ganin wannan hikima ce daga cikin hikimomin sa ومما يستحسن له ايضا قوله في النبي صلى الله عليه وسلم daga cikin ko magana shahid la yau wanda ake ganin yayi kokari wajen yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ke cikin tafsir al-umda da ibn rashid al-kazwini fadin sa yace tuhda bihin tuhd tuhda bihin naqaf adma mu'tajiran lil burd kal badri julli laylatal bulan yace tuhda bihin naqaf adma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hasken fuskar shi zaka samu raƙuma al'adma wacce ke da kyakkyawar fata mai cakuɗe ne ja da baki to da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare sai ta gane hanya hasken jikinsa kamar fitila ce mu'uta jiran ilburdi wanda yake kuma hasken nashi ya riga ya ainihin cakuɗe da sitirar da ke cikinsa kalbadiri yadda ka san farin wata julla ya fito lailatar zulmi a cikin bakin duhun dare fafi ifafai au asna'i burrati yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan sura guda biyu dake cikin sa in ka kalle shi da kyau ma ya alamu Allah min dini wa min karam za ka ga wani mutum ne da Allah kaɗai ya san iya abin da ya mishi baiwa na sanin addini da kuma karamci ana yaba mishi ma akan wannan yabo da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne siffanta shi da haske wanda yake haska duhu wanda kuma ake samun shari'a da shi da kuma cewa mutum ne mai karamci mutum ne wanda yake shine ololuwan addinin musulunci muna gabar mu saurara nan yau dai a karatun gaba ɗaya ya kare yau a waka ta ka abu dan zuhair Allah ya gafarta mishi Allah ya kara musu da sallallahu alaihi wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi